ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا uku ga watan ramadan shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da talatin ga watan shida shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government a jihar gombe gomben nigeria da taimakon allah yau muna darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka ta suratul hud suratul hud alaihi salam wanda idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan tafsirin aya ta shida daidai fadin allah madaukin sarki wa mamin da دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين wanda yau da taimakon Allah za mu dora a kan wahuwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin aya ta bakwai kenan a cikin wannan sura mai albarka arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lalle ubangiji shine wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki guda shida Allah ya halicci sammai guda bakwai ƙasai guda bakwai a cikin kwanaki guda shida an fara halittan a ranar lahadi aka kammala halittan a ranar juma'a kunga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a to shine sittati ayyam a cikin waɗannan kwanaki guda shida allah ya halicci sammai da ƙasai gaba ɗaya ya ce wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda as-samawat jam'i ne na as-sama as-sama ana nufin sama nan al-arda ana nufin al'aradin kamar yadda ya halicci sammai guda bakwai to haka kuma din ya halicci ƙasai guda bakwai a cikin kwanaki guda shida ba wai Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida ne don ba zai iya halittar su a sekon ɗaya ba a'a don Allah ya nuna mana muhimmancin bibiyar al'amura a hankali da sannu-sannu ba a son gaggawa cikin gudanar da al'amari idan har Allah da yake gudanar da al'amarinsa a ƙarƙashin ka'ida ta kun faya kunu kuma yau ya ce mana ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki guda shida to kaga ba buƙatar mutum ya zama mai gaggawa a cikin gudanar da al'amarinsa shi sa ya ce a wata yar Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna kun ga a wannan ari ya ce khalaqa samawati wal arda ya halici sammai da ƙasai can kuma ya ce khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithlahunna ƙasa ma misalin sammai bakwai din nan to haka ita ma take ƙasai guda bakwai ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ƙasa ta biyar ƙasa ta shida ƙasa ta bakwai yunazzilu al'amru bainahunna lita'lamu wa anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da al'amari da umarni a tsakaninsu wahayi a tsakaninsu don dukkaninsu akwai masu yi wa Allah bauta a ciki a cikin sama ta ɗaya akwai bayan Allah da suke ma Allah bauta a sama ta biyu haka a sama ta uku haka a sama ta hudu haka ta biyar ma haka to haka ita ma ƙasa ɗin sannan kuma Allah ya yi wannan ne don ku sani cewa Allah mai iko ne akan komai kuma wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya game komai da komai da ilimi tabaraka wa ta'ala Allah ya halicci sammai ne da ƙasai ya ku bayan Allah dan amfanin bayinsa ma'ana dan bayi su yi amfani da shi sannan kuma a yi masa bauta bai halicci sammai da ƙasai dan wasa ba babu maganar wargi babu maganar wasa أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ko kuma kuna tsammanin a fasibtum annama khalaqnakum abathan kuna tsammanin mun halicce ku ne abathan dan wasa a wa annakum ilaina la turja'un yanzu a tsammanin ku ba za ku dawo gare mu ba wani Allah ne yake tambaya ya ubangiji tabaraka wa ta'ala ba mu zaton cewa ka halicce mu dan wasa kuma mun tabbatar cewa za mu dawo gare ka tabaraka wa ta'ala shi sa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ban halicci mutum da aljanna aljan ba sai dan su bauta mu ma'ana hikimar halittar sammai ko hikimar halittar dan adam da halittar aljanu daman su ne suke rayuwa ai a tsakanin sammai da ƙasai din na halicce su ne dan bauta ashe waɗannan sammai guda bakwai da waɗannan ƙasai guda bakwai dukansu ubangiji ya halicce shi ne dan mu yi masa bauta gabar magana ta biyu a cikin ayar sai Allah ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji gadan mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala gadan da ya kamace shi gadan da idace da shi alal ma yana nan akan ruwa kafin ma ya halicci sammai da kasai din ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala mawjudun wa arshuhu mawjud qabla khalqi samawati wal ard Allah samamme ne kuma al'arshin sa samamme ne kafin ya halicci sammai da kasai shi yasa ce wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji shine gadan mulki da ubangiji yana kan ruwa a wata riwaya da ta zo a hadisi imam muslim ya rawaito daga Abdullah dan Amr dan As manzo Allah yana cewa inna Allah qaddara maqadir al khalaiq ubangiji tabaraka ta'ala ya kaddarta dukkan abin da zai kaddara na halittu duka gaba daya babu abin da bai kaddara ba qabla khalqi samawati wal ard ko qabla an yakhluqa samawati wal ard kafin Allah ya halicci waɗannan sammai guda bakwai kafin Allah ya halicci kasai ɗin nan guda bakwai duk abin da zai faru a bayan ƙasa kai bi hamsina alf sana da shekara dubu hamsin kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekara aru aru shekaru dubu hamsin Allah ya gama lissafa da rubuta da bayyana duk abin da zai faru a wannan duniya kafin ma ya halicci sammai da kasai din da shekara dubu hamsin wa kana arshihu alal ma tun kafin wannan lokaci ma al'arshin ubangiji yana nan akan ruwa imam al-bagawi ya ce shi kuma ruwan yana kan iska ne allahu akbar ku duba mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala darajar ubangiji tabaraka wa ta'ala matsayin allah Allah ya daidaita akan al'arshi inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين wannan aya din tana nuna mana ubangiji ya daidaita akan al'arshi shi al'arshi yana saman saman bakwai ah, saman saman bakwai to shi kuma saman saman bakwai din akwai ruwa ƙarshen saman bakwai akwai ruwa to shi kuma ruwan kafin shi akwai iska ka duba mulkin ubangiji sai allah ya ɗebi ruwa ya ɗora shi akan iska iskar take rike da ruwan ruwan kuma yake rike da gadon mulkin ubangiji shine al'arsh shi kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshin irin daidaituwar da ta kamace shi daidaituwar da ta dace da shi ba wanda ya san yaya ya daidaita tabaraka wa ta'ala ayoyi sama da bakwai a cikin alkur'ani suka zo suke bayani akan lalle Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi ya koyan uwana musulmi maganar cewa Allah yana sama maganar Allah ya daidaita akan al'arshi wannan fa aqida ne wajibi ne mu yarda da wannan mu imani da wannan babu maganar cewa Allah yana ko ina aqidar Allah yana ko ina aqida ce ta yan bid'a ba aqida ce ta kwarai ba a'a Allah da zatinsa tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa kamar yadda nan ƙur'ani a cikin hud Allah ce wa kana arshihu alal ma al'arshin ubangiji yana kan ruwa kuma Allah ya mana bayani cikin suratul a'raf cikin suratul ra'ad cikin suratul hadid cikin suratul al'araf duka Allah ubangiji ya magana akan ya daidaita akan al'arshi so ashe Allah da zatinsa tabaraka wa ta'ala yana kan al'arshi amma ilimin Allah yana ko'ina babu inda babu ilimin Allah a ko'ina akwai ilimin Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala mustawin ala arshihi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ya daidaita akan al'arshi da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa babu inda ilimin Allah baya nan so ba aqida ce ta kwarai ba wai mutum ya ce wai Allah yana ko'ina to Allah yana ko'ina me yasa idan ka zo roƙon Allah kake daga hannu sama ba sai kai haka ba kai haka ka daɗa yin haka ka koma kai haka ko ba ka bane wani lokacin kai haka tunda yana ko'ina wannan ba daidai bane ko yaro karami zaka tambaya malam wanda bai taba zuwa makaranta ba ka tambaye shi yaronka ka ce Allah yana ina zai ce yana sama kuma shine abin da suna ta tabbatar hadisin muslim hadisi sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu wani bawan Allah ya je da kibaiwarsa ya raunana ta annabi ya ce sai ya yanta baiwa mumina aka kawo wannan baiwa don a yi mata tambaya don ya ce ya yanta ta a tabbatar mumina ce tambayar farko da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da ita sai ce aina Allah ina Allah yake ku ji kamar manzo Allah ya san za a zo a yi rikici a ina Allah yake a duniya Allah yana ina ta ce fi sama Allah yana sama annabi ya ja mata gut ya ce man ana ni kuma wane ne ni ta ce an ta rasulullah kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama take manzan Allah ce itiqa fa innaha mu'mina yanta ta wannan baiwa mumina ce kaga annabi ya bata certificate na imani ya bata me certificate na imani saboda ta yadda Allah yana sama so ya ku yan uwa musulmi ku yadda Allah yana sama da zatinsa kamar yadda Qur'ani ya tabbatar Allah ya yi wannan ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarrabe ku wane ne zai fi kyautata aiki a cikin ku kalmar liyabluwakum tana nufin liyaktabirakum dan ya jarrabe ku ya fi kowa sani ba wai dan bai da ilimi ba ba wai dan bai sani ba amma zai gwada ku ne waye ya fi kowa kyautata aiki a'malu bi ta'atillah wa awra'u an maharimillah waye ya fi kowa yawan yi wa Allah da'a a cikin ku waye kuma ya fita ka tsantsan dangane da ababen da Allah ya haramta Allah ya yi wannan ne don ya gwada ku kyakkyawan aiki ya jama'a baya yiwa sai ya cika sharaɗi guda biyu na farko dai ya zama an yi shi don Allah na biyu a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin wannan aikin duk duniya duk aikin da aka aikata shi in dai bai cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba to sunansa aikin banza sunansa me aikin banza duk aikin da aka yi shi ba don Allah ba ko kuma aka yi shi babu biyayya ga manzan Allah a ciki to Allah baya karɓar wannan aikin Fudail ibn Iyad da ya zo yana bayani dangane da al'amal al-hasan ko al'amalu salih shine ce shine aikin da zai zamanto aswabahu wa akhlasahu ko akhlasahu wa aswabahu aikin da ya zama mai ikhlasi an yi shi don Allah sannan wanda aka yi shi daidai sai aka ce da shi ya aba ali alkunyan fudail ibn iyad kenan ya baban ali me kake nufi da akhlasahu wa aswaba yace al'amalu idza kana khalisan lillah wa lam yakun sawaban fala yuqbal idan aiki an yi shi don Allah amma kuma ba daidai ba ne kenan ba a yi wa biyayya ga annabi ba a ciki Allah ba zai karba ba wa idza kana sawaban idan kuma aka yi aiki daidai aka bi manzan Allah a cikin aikin amma walam yakun mukhlisan ko mukhlasan ba a yi aikin don Allah ba gashi dai an yi irin na manzan Allah amma dan riya aka yi to wannan shi ma lam yuqbal ba za a taba karba ba hatta ya kuna aswa ba akhlasa dole ya zama daidai an ba annabi a ciki sannan kuma ya zama an yi shi don Allah so ya ku bayan Allah ku yi aiki don Allah dan shine zai zamanto ahsanu amala Allah ya ce da manzan Allah wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wala in ukkulta idan ka ce da su ya muhammad innakum mab'usun ku za a tashe ku min ba'dil mauti bayan kun mutu take wallahi za su ce da kai susuwa su waɗanda suka yi kafirci kafirai la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin lalle kafirai za su ce lalle wannan zance ba komai bane face sihiri ne mabayani ma'ana wannan alqur'ani sihiri ne Allah ne ke gaya manzo Allah sallallahu ɗabi'ar kafirai waɗanda ba musulmi ba yayin da aka ce da su innakum mab'usuna min ba'dil maut lalle za a tashe ku bayan kun mutu za a tashe ku bayan me bayan kun mutu to kafirai za su ce lalle wannan magana ma sihiri ne ka annahum yunkiruna al-ba'th ba'da al-maut kamar ka ce suna inkarin a tashi mutum bayan ya mutu daman sun ce yaya ma za a yi a tashe su wai bayan sun mutu kafiri bai yadda ba gani yake duk wanda ya bari a duniya aka cuce shi an cuce shi a lahira ba wani maganar tashi haka suke gani za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latubasunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir kafirai sun raya cewa fa wai su wallahi kwata-kwata Allah ba zai tashe su ba kul bala wa rabbi la tub'asunna Allah ubangiji in rantsuwa yace wallahi tallahi sai an tashe ku summa latunabba'unna bima amiltum kuma za a ba ku labari dangane da abin da kuka aikata kobo da kobo babu abin da za a bar maka wallahi sai an tambaye ka ɗaya bayan ɗaya kuma wannan abu ne mai sauƙi kwarai da gaske to wannan ɗabi'a ce ta waɗanda ba su yi imani ba suna inkarin tashin alkiyama ba su yarda cewa Allah zai tada kiyama ba to ya ku jama'a cikin masallatan ma yanzu akwai waɗanda gaskiya ba su yarda ma Allah zai tada kiyamar ba ai kwarai ku da gaske ba dan komai saboda mutum ne zai zo cakin ka ya ce ba ni ma da kiyama mana tun da kai ka yadda cewa a kiyama za a biya ka tobani akwai wanda yake zagayawa yana bin mutane shago shago yana cewa wa zai bani bashi in biya shi a kiyama yanzu da Allah wannan mutum ya yadda akwai kiyama idan ya yadda akwai kiyama zai faɗi wannan magana kaga ya wulakanta kiyama ne so kaga wannan ɗabi'a ce ta kafirai suka ce ai da mitina wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya yanzu Allah zai dada tayar da mu wannan inkari fa suke yi kamar yadda muka karanta jiya a cikin tafsirin wannan sura waɗanda suke zuwa mutum ya je shiga gida ya rufe gida ya lullube kansa ya ce wai yanzu Allah yana gani na to haka suke cewa wai yanzu kiyaman nan wai yanzu wai Allah wai wai wai wai zai tashe ni wai a kiyama su ba su yadda ba kai ne kake ganin Allah zai tashe ka a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda wannan ma Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya ne cikin suratul maryam dan ya inkari ya mai da martani ga wanda yake ganin cewar ai wai Allah ba zai tashi alkiyama ba in ko za a tashi alkiyama to a bari an je kiyamar ya biya kuɗin da ake bin sa bashi so jama'a ku yi imani ku yadda Allah zai tada kiyama kuma lalle innakum mab'usuna min ba'dil maut sai ku ce sami'na wa ata'na lalle mun ji mun bi kuma mun yi imani Allah ya kara mana imani da tashin alƙiyama na malam
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sai Allah ya sake cewa wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba susuwa su waɗannan kafirai waɗanda suke ƙaryata kiyama kenan in akharna anhumul azab ila ummatin ma'duda izuwa ga wani ajali ajalin nan wanda yake kirgagge ne iyakantacce ne shine ma'dud ma'adud huna bi ma'ana mahdud an iyakance shi an kididdige shi la yaqulunna ma yahbisu azaba ce muka jinkirta musu ba mu saukar da ita yanzu yanzu ba amma saboda taurin kai na kafiri sai ya ce a to ba an ce za a saukar mana da azaba ba me ya rike azabar yastajiluna bil azabi kenan suna gaggauto da azabar Allah ta faru din gaggawa suke Allah ya sauka musu da azabar saboda tsabar ƙaryata azabar a yayin da mutum ya yadda ya yi imani cewa Allah zai yi masa azaba har zai yi gaggawa ya ce to ba ya ba zo a kashe shi ba ya ba zo aka yi mai azaba ba ai bai yadda bane kuma mutum ne a zo a ce masa za a yanka ka nan da awa biyar za a yanka ka ya ga awa biyar din ta yi sai zo yana cewa ya ba zo aka yanka ni ba yi wakali in ya yadda za a zo a yanka shi ai sai dai ka ganshi a tsure yana ta zuba gudawa saboda tsabar tashin hankali to waɗannan mutane abin mamaki idan an jinkirta musu azaba ila ummatin ma'adudatin zuwa ga wani lokaci iyakantacce kayyadadde la yaqulunna ma yahbisu sai su rinka cewa to me ya tsare azabar ya bata zo ba ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum Allah ce ku saurara ranar da azaban nan za ta zo musu laisa masrufan anhum lallai ba za a juyar da azaban nan daga gare su ba yani la yakunu masrufan anhum azaba fa tana nan wallahi sai ta same su ba wai suna cewa yaushe za ta zo ba ya ba ta zo ba ranar da azaba za ta zo ba za a kautar da su daga kautar da ita daga gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'una kuma abin da suka kasance suna yin isgilanci da shi wa haqa bihim zai sauka gare su kuma zai same su sakamakon isgilanci da suke yi so wannan yana nuna mana ɗabi'a su shine karyata ta azabar Allah din ma sai a karyata ta ana ganin annabi ƙarya yake wal iyadu billah to to shi yasa yace ila ummatin ma'duda kalmar umma ya ku yan uwana ta zo a cikin alqur'ani da hadisi tana nufin abubuwa kamar guda biyar na farko al'umma kalimatul umma tana zuwa da ma'anan al'amat ma'ana lokaci shine yazo a wannan aya din wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'duda ma'ana idan muka jinkirta masa azaba zuwa ga wani lokaci kenan kalmar ummatu anan ba ana nufin al'umma da muka saba ji ba ana nufin al'umma al'amadu al'amadu ana nufin lokaci kaman a a a wato can idda Allah faɗa cikin suratu Yusuf wa qala alladhina ja minhu minhuma ko waddakara ba'da ummatin ka gani waddakara ba'da ummatin ai waddakara ba'da amadin ko waddakara ba'da ajalin kenan kalimatul umma a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anar me tana zuwa da ma'anar wato lokaci sannan al'umma har yanzu tana iya zuwa da ma'anar al-imam shugaba al'imamu alladhi yuqtada bihi shugaba jagora da ake koyi da shi kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim sai ce inna ibrahima kana umma kaga anan ana nufin inna ibrahima kana imaman yuqtada bihi kenan al'umma huna fi hadhihi al-aya تعني الإمام المقتدى به shugaba jagora wanda ake yin koyi da shi sannan kalmar al'umma tana zuwa da wato ma'anar almilla waddi ana nufin addini ana nufin wato hanya da ake bi ko kamar yadda Allah ke cewa can idda kafirai suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين من ترد إيا يم أكن وتهنيا أكن كمونا الديني إذا الأمة هنا تعني الملة وتعني الدين كما يدكم kalmar al'umma a alkur'ani tana zuwa da ma'anan aljama'a daman kuma an saba da kalma al'umma ana nufin jama'a ne haka imam al-bagawi ma ya faɗa cewa aslul ummati aljama'a an gane ko aljama'a can kuma nan yadda Allah tabaraka ta'ala yake ba da labari a can cikin kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam yace walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير kaga anan walamma warada ma'a madayana yayin da annabi Musa ya zo ruwan madayana wajada alaihi ummatan minan nasi kalimatul umma huna ai wajada jama'atan minan nas sai ya samu tarin mutane daga cikin ainihin wato masu zuwa suna ɗiban ruwa sannan kalmar al'umma tana zuwa da ma'anar wato wata ƙungiya ko wata jama'a kamar can yadda Allah ke bada labari har yanzu a cikin isa nan Musa ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun yani wa min qaumi Musa firqatun wa ta'ifatun kenan akwai wata jama'a wata kungiya ya haduna bil haqqi wa bihi ya'dilun masu shiryarwa zuwa ga gaskiya so wannan kalmar al'umma na faɗe ta ne saboda kada wani ya zo ya ce to ai gashi Allah ce wala ina kharnanumul azaba ila ummatin kuma ya ji mun fassara ta da ma'anar lokaci ya ce a'a to kalmar al'umma tana zuwa da waɗannan ma'anoni masu tarin yawa da ya zo a cikin alkur'ani mai girma na'am arama ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور سي الله يتشيك بعد الشيوى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة الله ينزينا بياني نأكن حالي لتبيع إرن تدن أدم كتيا كجهال يا جماعة إذا أن يروى أن يروى in an yi fari an yi fari idan zafi ya yi yawa zafi ya yi yawa in sanyi ya zo a ce sanyi ya zo idan da kuɗi a ce kai wallahi ni na rasa ma me zan da kuɗin nan idan talauci ya da mutum ya kama zage-zage Allah ma ba a bashi ba ko ba ga bane ba idan mutum ba shi da aure yi ta damuwa shi dai wallahi aure aure ka san mara aure ba abin da yake so a duniya irin aure aure aure in yi auren kuma matar ta hada masa zafi sai ce kai wallahi ni da ana raba matan nan gida biyu ba da an raba mai ta a dauki a dauki rabi a ba rabi wani ne aka ce da shi to ya ga kari zaka kara aure ya cewa ai wallahi wannan kwaya ɗayan ma ni wannan kwaya ɗayan da kake ganin ta wallahi ni matsala ce ya ta zama mun karfan kafa wallahi inda ana yanka ta gida biyu a yanka gida biyu a ban rabi a rike rabi ta koma gidansu rabin ya ce to wallahi ina son haka kaga dan adam kenan da ba shi da shi kuma da ya fitini mutane ya manta lokacin da yake ta zuwa yana zurbtu yana zirga-zirga yana up and down yana zuwa hira da zance yanzu ko da yake harka ce ta masara da bayarwa to ya fara ya fara ja da baya haka ɗabi'a dan adam suke kwarai da gaske mutum idan bai da kayan da zai sa sai ta kukan cewa wallahi yana cikin talauci yana cikin bukata shi ya zai ya zai amma idan ya tara kayan da yawa kuma sai zo ce wallahi shi ya ma rasa ma wata riga zai sa matar su dauko mace da Allah ni ba na son sa wannan da Allah biyar wannan idan hula hula ce shi ma ya dada wanne zai sa haka ɗabi'ar mu take yanzu ai kaga muna bukatar ruwa ko kuma mu da bukata akwai bukata yanzu in Allah ya zo ya karbi addu'ar tamu yayi ta sakin ruwan sai ka ji ana cewa wannan ruwan ya yawa a garin nan wata rana muna karatu mun tashi na yi addu'a na cewa Allah ba mu ruwa lokacin ana gwabza ruwa cikin watan agust ina jin wani yana cewa malam ba amin ba wallahi a wurin karatu tafsirin nan wata shekara da aka yi ruwa ruwa yi abubuwa ya aka yi nima na zo na roƙi ruwan ashe mutanen garin ba su da buƙatar ruwan a lokacin to ɗabi'ar ɗan adam kenan to bari ku ji abin da Allah ya ce wala in azaqana al-insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana wa ɗan adam ni'ima daga gare mu ko rahama daga gare mu kalmar rahama ana fassara ta da ni'ima ana kuma fassara ta da sa'a sa'a ba sa'a ba sa'a yalwa wadata arziki to idan muka ba wa ɗan adam ni'ima muka ba shi yalwar arziki sun mana za'ana ha minhu sannan muka kwace wani abu sai Allah mu muka ba shi sannan muka karbe shi ne na za'ana ha minhu kalmar na za'ana ha minhu tana nufi ai salab na ha minhu salb janyewa salb kwacewa salb karbewa na za'ana ha minhu muka cire daga gare shi mun bashi mun karbe ko ta leko ta koma innahu la ya'usun kafur Allah ya ce dan adam ya'us me ya'us abin da ake nufi da ya'us mai ɗauki tsammani kalmar ya'us tana nufin kanut kanut mai ɗauki tsammani kafur kuma ya kafirce ya yi butulci yani alkufru na bi ma'ana kufrun ni'ima yanzu yanzu za ga ya raki yanzu yanzu ya rinka faɗin maganganu kamar ba shi ne da mai kuɗi ba fa shekarun baya mota ba irin tasa a garin nan shekarun baya ba mai sa riga mai kyau irin tasa a garin nan shekarun baya duk harka da za a yi a jihohin nan su suke yi shekarun baya ba wanda ya kai shi kadara shekarun baya ba wanda ya kai shi karfin tattalin arziki shekarun baya ba wanda ya kai shi kaza ba wanda ya kai shi kaza amma yanzu kuma na za'ana haminu Allah ya ce mun kwace kenan waye yake bada arziki waye yake karbewa duk wanda yake tsammanin wani boka ko wani malami ko wata dabara ko wani wayo shi ke bashi arziki yake bashi kudi ya bata kansa lokaci daga nan kawai ku duba uslubin aya wala in azaqana al insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana wa ɗan adam rahama daga gare mu mu muka bashi inji Allah sun mana za'ana haminhu sai muka kwace innahu la ya'usun kafura muka bashi lafiya da lafiyarsa kalan walam ba ciwon kai ba zazzabi ba ciwon ciki ba hawan jini ba ciwon shuga ba ciwon kafa ba santsin hanji ba komai ya more da lafiyar da ubangiji ya bashi morewar duniya bai yi sallah ba mai yawa bai yi azumi ba mai yawa bai sada zumunci ba da lafiyar da Allah bashi bai je masallaci ba da karfin da Allah ya bashi na zana aminu sai muka kwace ni'imar lafiyar sai muka bai da shi muka kassara shi ga mutum yana kwance a gida shekara goma ciwo bai isa ya fito ko kofar gida ba yana sha'awa ya ji an ce an tafi makaranta yana sha'awa ya ji an ce an je masallaci wannan masallacin da baya iya zuwansa lokacin yana da lafiya yanzu ya gagare shi to sai ya fara raki kuma ya fara raki ya fara raki ya rinka faɗin maganganu to wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan a dunkule yan uwana wai me ake so a ce mana idan dama ta samu a yi amfani da ita wanda Allah ya bashi mulki ya yi amfani da mulkinsa wajen taimakon al'umma wanda Allah ya bashi mulki ya yi amfani da mulkinsa wajen taimakawa addinin Allah kada ka yi amfani da mulkinka wajen fada da addini fada da malaman addini fada da sunna fada da da'awa ta tauhidi fada da aƙida na musulunci saboda kana da mulki saboda kana da matsayi saboda kana da kaki saboda kana da bindiga a hannunka saboda ku kuke ɗaurewa ku kuke kwancewa kada ka yi wannan yi amfani da damar da ka samu ka ga wace irin gudunmowa za ka bayar wajen taimakon addini nawa nawa ne waɗanda su suke kwancewa su ɗaure yanzu ba a lissafi da su nawa nawa ne nawa nawa ne wanda sun yi shugabanci na ƙasa amma wallahi suna gani yanzu ana damawa a ƙasar ba su magana ba su isa su yi ba magana da ku su ne shugabannin ƙasa su daki wanda za su daka su maki wanda za su maka su ɗaure wanda za su ɗaure su halakar da wanda za su halakar ɗan adawa a kifar da shi yanzu fa babu suna zaune suna jiran alfurma a taimaka musu su zo ɗaurin aure ba a san sun zo ba lokacin da suke shugabancin watakila shugaban ƙasan babu shi ma ba a yi labarinsa ba ma yana can yana wani wuri watakila yana secondary school ma ko wataƙila ma yana can yana malamin makaranta ma ko wataƙila yana can ma yana wani kurtun ɗan sanda ko wani tsohon kurtun soja ko wani kaza da kaza da sauransu amma yanzu ya zama shine oga kwata-kwata ya zo ya gana maka azaba ba yanda za ka yi saboda mai damar da ka samu ba ka yi amfani da ita ba ku yi amfani da matsayi da kuka samu ya koyan uwana idan Allah ya baka kuɗi yi amfani da kuɗin ka taimaki mutane nawa ne suke da kuɗi yanzu sun talauce a ga mutum da yadda yake murda kuɗi malam ba magana wallahi wani mai hali ya zo ya same ni wata rana na tausaya mashi ya ce akara makalla wata rana mun yi wa'azi mun yi karatu sai ya zo yake faɗa yake cewa ya ubangiji ya ya ya ya ya akara makalla mu yi wa Allah ubangijin mu godiya dangane da ni'imar da Allah ya mana ya ce malam ka gani a garin nan ya ce wallahi kuɗi a kasuwa idan muka yi ciniki wallahi motar banki take zuwa take ɗiban kuɗi na ni na wuce in ɗebi kuɗi na in kai banki sai dai in gayyato motar bankin a yi ta lodawa ya ce a buhu buhu a karmakalla ya ce yara na a banki suke tafiya sai a kwana ana irga kuɗi na kwana kwana ake ana irga kuɗi kwana ya ce ba abin da ban siya ba a garin nan a ƙasan nan na kadara motoci ko wanda na ga dama nake hawa maganan abinci kuma daman haddisa wala haraj sutura kan daman ba magana ya ce amma yanzu malam na wayi gari ban da komai wallahi malam ni da shi yake gaya wannan magana yace malam abubuwa sun kare karkab daga ni sai gidan da nake ciki wannan gidan ma manyan ƴaƴana ne suka ɗebe takaddun suka hana ni in sayar da shi dan da tuntunan na bugar da shi su suka hana ni ina cikin talauci ina cikin hali yanzu nan in an bani taimako zan karba amma wallahi a garin nan wallahi a motar banki ake ɗiban kuɗina a kwana ana irga kuɗina na ciniki kawai kasuwa ta buɗe mana kamfanoni da mu suke yi turawa su ta kawo mana kaya yan kasuwa shagunan mu suke saran kaya ina da branches a wuri kaza amma yanzu babu to shine yin amfani da dama kaga mutum misali ya samu wadata bai taba gina masallaci ba bai taba gina makaranta ba bai taba daukan nauyin wani dalibi ya je yi karatu ya zama wani ya zo taimaki al'umma ba ba abin da yawa mutane Allah kuma yana da ɗabi'ar wa na za'ana haminhu thumma na za'ana haminhu za mu kwace kenan wannan ayat ta ka tsantsan take nuna mana wallahi ko Allah ya baku dama zai iya kwacewa zai iya baku mulki ya kwace nawa nawa ne aka ba su mulki aka kwace ba mulki kake gadara ba ba yanzu kana zuwa abuja ba ne ba kana zuwa abuja ku ne kuke cin abuja ko ko kana zuwa ƙasa kaza ku ne kuke cin kaza ko to wani yana nan yana jiran kujerar taka ka yi amfani da damar da ka samu Allah ka taimaki mutane su yi maka addu'a Allah taimake ka ko kuma a zo a maka juyi kamar yadda ake juya wainar kwai a daga ta sama a kifa ta bayan an daga an kifa ta kuma a ɗauko ta daga baya kuma a sa ta a faranti a gyare ta a cinye ta tas akaram kallah mu je
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور Allah ya ci gaba da bayanin dai ɗabi'a ɗan adam ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء الله أكبر وأنا بسيء قرآن كجي نعماء بعد ضراء نعماء نعمة ضراء شوتا idan muka bashi ni'ima bayan da ya shiga cikin cuta idan baka gane ba da yana cikin kunci da yana cikin rashi da yana cikin bukata yana cikin talauci yana cikin halin hasbunallahu wa ni'mal wakil yana halin la haula wa la quwwata illa billah yana cikin wayo wayo a taimaka a agaza sai Allah ya rufa masa asiri ko shine na'ama abada dharra masathu bayan cuta da ta same shi la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni Allah ya ce wallahi wannan bawan Allah zai zo yana faɗa ta hanyar alfahari zahabar sayyi'atu anni ai mummunan abu da kunci shine as-sayyi'at jam'i ne na sayyi'a kunci da mummunan abu ni dai ya tsallake ni ni dai yanzu ina cikin ni'ima ni dai ina cikin wadata eh kana cikin ni'ima kana cikin wadata amma me kai amfani da shi na damar da ka samu na ni'ima da wadatar Allah ya ce innahu la farihun fakhur yana farin ciki ashirin batir yana nuna farin ciki da alfahari da nuna isa da faɗin rai ga alfahari fakhur yana alfahari saboda su suke da mulki wallahi duk wanda ya taba mu a garin nan sai mun karya shi da mu za a yi fada dan waye a gaya mana shi ba a taba shi dan zai karya mutane innahu la farihul fakhur da fa an san shi faci yake yi makaneza ne da fa an san shi waldar takalmi yake yi da fa har yanzu fa akwai waɗanda a gonarsu ya yi barema ya yi walka ya yi noman kudi da fa karen mota ne fa da fa almajiri ne fa mai yawo da tsagiggen wando da fa kaza kaza ne ko ba haka bane yawa yawan waɗanda suke da mulki ko suke da sarauta ko suke da kuɗi suke nuna isa da kumbura da kambama ha wallahi akwai waɗanda sun san tarihinsu from the grassroots tun daga ƙasa from the bottom an san komai nasu to shine Allah ne yake nuna mana cewa mu yi taka tsantsan da duniya dan adam da yana cikin wahala yanzu aka bashi ni'ima aka bashi wadata amma innahu la farihun fakhur so ba a san alfahari kalmar alfarihu a larabci ana nufin lazzatun fil qalbi binailil mushtaha zuciyar mutum ta rinka jin daɗi saboda yana samun abin da yake sha'awa to sai rinka alfahari da wannan yana farin ciki alfakhr akwai farih akwai fakhr alfakhr shine at-tatawulu ala nas bi ta'didil manaqibi tsawaitawa mutane da yawaita fada a baka kana nuna mutane kai fa wani ne Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza kai mai kaza ne ku kuke da kaza ku kuka isa ku kaza wannan shine fakhr wa zalika manhiyun anhu Allah tabaraka wa ta'ala ya hana wannan kar ka yi alfahari wala tamshi fil ardi mara'a innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha la tamshi fil ardi maraha ya mai wadata ya mai sarauta ya mai matsayi ya mai kudi ya mai mulki ya babba ya mai ilimi kada ka rinka tafiya a bayan ƙasa kana nuna isa kai da kanka kana kumbura kana ɗiban iska ba iska aka buga ma ba amma kai da kanka ke shakar iska kana faɗi duk faɗinka duk nauyinka baka isa ka fasa ƙasa ba fa kuma baka isa ka wuce ƙasa ba baka kai ƙasa tsawo ba duk inda zaka je zaka dawo ne walan tablugal jibala tula baka isa ka kai ƙasa tsawo ba so dai duk abin da zaka yi dai ƙasa zaka koma wannan ƙasar dai ka ganta wallahi cikin ta zaka koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ita muka halicce ku kuma a cikin ta ne zamu mayar da ku sannan za mu daɗa fitar da ku daga cikinta karo na gaba Allah raba mu da wannan wannan ɗabi'a ɗan adam ne in ya yi rashi ya faɗa in ya samu ya alfahari da samu in yana cikin wadata ya ƙi yi aikin alheri in ya fada kunci ya fi kowa kai kuka da rakin tsiya innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا ها إلا المصلين haka Allah ya ce daman dan adam an halice shi mutum ne mai raki idan alheri ya same shi idan masa alkhairu manu'a ku ji da Allah inda Qur'ani ya ce idan masa alkhairu manu'a kaif idan masa alkhairu manu'a idan alheri ya samu dan adam manu'an sai rinka hanawa rowa rowa rowa ana neman taimako bai iya taimakawa kuma abin mamaki malam taimakon da zai amfane shi ma bai taimaka ba shi dai sai dai wani ya taimaka ya zo ci moriya kamar yanzu misali yadda aka mai da addini a ƙasar nan ya zama addini addini yana rayuwa kan bara stars bara aikin Allah baya yiwa sai da bara ku ji masallaci ba a gina shi sai da bara makaranta ba a gina ta sai da bara makabarta ba a gyara ta sai da bara marayu ba a taimaka musu sai da bara ba a zuwa wa'azi sai da bara shi kansa wa'azin ba a iya hada shi sai an yi bara bara bara bara bara roko roko masu hali sun rike kudinsu ba su son taimakawa sai dai a cewa da Allah a kawo da Allah a kawo ɗazun nan nake jin wani masallaci da magarba na ce dama ana neman taimako da magarba an sha ruwan nan wani limami yana cewa jama'a don Allah a taimaka fi sabilillahi a taimaka fi sabilillah a taimaka a taimaka a taimaka sai da ya talata marrat yana maimaita su uku saboda ya san halin kayansa ya san halin mutanen da yake rayuwa da su Allah ka gyara mana halin mu نعم أكرمك الله مجي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير سي الله يكيبان شي شي ودنا نبيئو يشي إلا الذين صبروا سيدي ودن سكي حقوري wannan istisna'i ne munqati'i abinda ake nufi lakin alladhina sabaru wa amilu salihat lalle waɗanda suka yi haƙuri suka aikata ayyuka masu kyau na ƙwarai fa innahum innalatum shiddatun sabaru su kam lalle idan kunci ya same su suna yin haƙuri wa innalu ni'matan shakaru idan kuma sun samu ni'ima suna yi wa Allah godiya masu haƙuri wannan Allah ya yabe su in suna cikin kunci sai su yi shiru su yi haƙuri idan sun samu ni'ima ma sai su yi wa Allah godiya cikin godiyar Allah shine yi wa Allah aiki da taimakon addini ula'ika lahum magfiratun lalle wannan suna da gafara li dhunubihim ga zunubansu wa ajrun kabir suna da babban lada wa huwal janna shine ladan gidan aljanna Allah Ubangiji ya yi bayani dangane da bayan Allah masu haƙuri ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ka gani yace innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara yana cikin tabewa lafi khusr yana cikin yanayi na hasara da tabewa sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau wannan tukan a suka yi wasiya da haƙuri sannan suka yi wasiya da gaskiya su ne bayan Allah na ƙwarai kenan ya zo a cikin hadisi sahihi riwayar imamu muslim wanzu Allah yana cewa ajaban li amril mu'min lalle abun mamaki da lamari na mumini inna amrahu kullahu khair dukkan al'amarin mumini alheri ne abun mamaki mutum mumini lamarinsa alheri ne in asabathu sarra'a shakara fakana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi mumini sai wa Allah godiya kuma wannan din shefu alheri gare shi wa in asabatu dharra idan kuma abun cuta ya same shi sabara sai hakuri kina ana da bukatar hakuri shi yasa ce illal ladina sabaru sai waɗanda suka yi hakuri wa amilu salihat suka aikata aiki mai kyau manzo Allah ya ce a cikin hadisin muslim walaysa dalika illa lilmu'min ba mai samun wannan ni'ima sai ga wanda yake mumini shine mai haƙuri yayin da ni'ima ta same shi ya gode wa Allah idan ya shiga cikin kunci kuma ya haƙuri ya ɓoye ba tare da ya kai raki yana sukan ubangiji ba to sai Allah tabaraka ta'ala kuma ya ce mai nam فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا نعم أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ۖ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل to sai Allah tabaraka wa ta'ala yazo yake ah, magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik manzon Allah ya shiga cikin bacin rai ya shiga cikin damuwa dangane da abin da kafirai suke gaya masa wa qalu ma li hadha rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura irin waɗannan abin da suke gaya wa manzo Allah cewa wai wannan wani irin annabi ne ya akulu ta'am wa yamshi bil aswaq kuma wai annabi ne wai yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa suna sukan suna gaya mai maganganu sai annabi ya ji kamar ma wannan abin ma da suke gaya masa ma da ma ya rabu da wani bangare da abin da aka yi mai wahayi to shine Allah yake cewa a ya Muhammadu kamar dai la'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik zaka bar wani abin da Allah ya wahayi gare ka fala tuballighu iyahun ba za ka isar musu da shi ba barin a nan gurin mana ya haƙura da yi musu wa'azi ba wai ya bar aiki da abin da Allah ya sauka mai din ba a'a kafirai ne suka ce da shi kai Muhammadu in dai gaskiya ne addinin ka iti bi qur'anin ghairi hada au baddil ka zo mana da wani qur'anin ba wannan izo 60 din da muke gani ba au baddilhu ko ka canja mana shi in dai gaskiya ne to wannan qur'anin ka cankam dungurungum diddika a ɗauke shi gaba ɗaya a kawo mana wani au baddilhu ko a canja shi Allah ya ce gaya musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ban isa ba ta kan kaina a bangare na ni in canja qur'ani da kaina a'a ba zan iya ba to wannan abun ya fusatar da annabi suka ce ka gaya mana ka kawo mana qur'anin da babu zagin allolinmu a ciki ka kawo mana qur'anin da babu zagin gumakanmu a ciki manzo Allah sai ya haƙura yana ganin ma bari ma ya rabu da yin wa'azi akan allolin nasu shine Allah yake ce da shi a'a fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika wa da'iqun bihi sadruk zuciyarka ta yi kunci kana cikin damuwa an yaqulu laula unzila alaihi kanz li an yaqulu dan su ce ko dan sun ce da kai laula unzila alaihi kanz ina ma da an saukan maka da wata taska ta dukiya wai bayan wancan kuma suka ce in dai annabin gaskiya ne mu ga taskar dukiya kuɗi au ja'a ma'ahu malak ko mu ganka da mala'ika tare duk inda za ku je ga ka ga mala'ika fili kiru da musu mala'ika in kai wa'azi ya ce eh muhammadu gaskiya ne ku bi shi wani abdullahi ibn ubay ibn abi umayyah al-makhzumi shi ya faɗi wannan magana wa annabi shine a can Allah ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna na hakika mu mun sani inji Allah zuciyarka tana shiga cikin kunci dangane da abin da waɗannan suke gaya maka to inna ma anta nadhir kai dai mai gargadi ne laysa alayka illa al-balagh kenan ba abin da yake kanka sai kai wa'azi ka faɗakar wallahu ala kulli shay'in wakil lalle Allah mai wakilci ne kuma mai kiyayewa ne wakilun hafiz kenan Allah shine mai kiyayewa akan komai da komai dangane da abin da muka umarce ka da shi abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
bayan ta ce malam mutum ne yana azumi sai bacci da rana sannan sai mafarki me bayanin azumin sa
shi ilimi a kusan dama haka yake watakila wani ya sani wani kuma gaskiya bai sani ba to shi yasa ake dada tambaya din yayin da mutum yana azumi sai ya bacci da rana ya mafarki ya mafarki sai fidda mani so wannan azumi nasa bai karye ba saboda ai kun ga ba da gangan yayi ba kuma ba yanda zai mafarki yayi bacci yayi so azuminsa bai karye ba abinda zai yi shine sai ya je wanka sai kuma ya zo ya sallarsa as normal dai kamar yadda aka aka saba so yin mafarki da ramadana baya karya azumi fitar da mani da ramadan dan mutum ya yi mafarki baya karya masa azumi zai yi wankansa ne kawai sai ya ci gaba da azuminsa sai kuma in ya yi bacci ne bai sallah ba sai rama sallarsa wannan kuma tambayar na san ta mutanen ne gwauraye da su zurai Allah ya aurar da ku eh ina ya mai aure zai zo yana wannan tambaya ne ai bai zai yi ba kuna buƙatar auren kuma kuna cikin wani yanayi kun sa burin duniya a gaban ku Allah ya yi muku na malam
mai tambaya ko ne ya ce yana da son ƙarin bayani ne game da yadda ake yin niyya a sallar tarawih ya ce malam zai yi niyya a kowane bayan sallama ne ko kuma idan ya haɗa su ya musu kuɗin goro ya yi
kai um, abin da ake nufi da niyya shine jama'a mutum ya ƙudurta a zuciyarsa Kuji ya ƙudurta a zuciyarsa cewa zai aikata abu kaza ko wannan shine yake nufi da niyya so lokacin da nazo zan yi sallar tarawihi ina kabbara farko na san a raina zan yi raka'a nawa ne raka'a goma sha ɗaya zan yi amma dai kawai biyu su in yi biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama ne ko ba haka ba jayyid so wannan kawai ji da kai a ranka cewa za ka yi sallar tarawihi raka a goma sha ɗaya da shafa'i da wutri a ciki shikenan ya wadatar maka da niyya kana tashi kurin kabbara za ka yi Allahu akbar khalas ma ya taji ila tikrarin niyya babu buƙatar maimaita niyya ko yaushe akwai kuskure da mutane suke yi idan mutum ya zo yana sallah zai yi niyya Allahu akbar kafin ya Allahu akbar sai ce nawaitu salati tarawihi iktida'an bil imami sunnatun sunna ne Allahu akbar so wannan bid'a ne shi yasa malamai suka ce at-talaffuz bin niyya bid'atun talaffuzi furci da niyya bid'a ne niyyar da ake furta ta ta aikin haji wannan kam sai an faɗe ta ƙarara labbaik Allahumma umratan in umra za ka yi labbaik Allahumma hajjan wa umratan idan hajji da umra za ka yi ya Allah ka amsa mana mun yi niyyar aikin umra ko ya Allah ka amsa mana mun yi niyyar aikin hajji da umra wannan ana ana furta niyya ana faɗa amma sallah ba a furta niyya ko ba ka bane ba ku kula da wannan da Allah yana da muhimmanci so wanda za su zo suna yin sallah ka ga mutum za a yi kabbar harama har sai ya dauka ya jira a haka har yana ta jira yana motsa baki hadi bid'a bid'a wannan wani abu ne sabo wanda shari'a ba ta zo da shi ba kuma babban abin da zai taimaka mana ya koyan uwana shine zuwa makaranta gaskiya mu tafi makaranta mu je mu yi karatu duka waɗannan yan ƙananan abubuwa ba za mu iya ƙaurace su ba idan ba ma zuwa karatu kuma karatun ka rinka zuwa karatu mai manufa kuma shi kansa karatun malamai su rinka koya mutane karatu da za su zama wayayyu kullum muna faɗa muna maimaitawa komi yana buƙatan update komi yana buƙatan updating ɗinsa ma'ana a rinka ba mutane sabon abu old abu tsohon tsari ba ce a kai karatun tsoho ba ne ba amma malamai su ƙara bincike duk malami da zai zo ya zauna a gaban mutane ya karantar da su addini to ya kamata ya samu alatul bahasi kayan bincike na zamani da za su taimaka masa wajen daɗa buɗewar ƙwaƙwalwarsa da fahimtar abu kusan za ka ce kusan komai da komai alhamdulillah an yi sharhi an yi bayani idan ƙur'ani za ka fassara an fassara shi sau miliyan nawa idan hadisi za ka fassara an fassara wanda su fi ka fi ka tsoron Allah da takawa da komai sun yi in fatawa ce aka maka za ka ba da ansa akan me komai kusan za ga an ba da ansa akai so me mai wahalar ka je ka sayi littafin da zaka ga an rubuta waɗannan ko kuma ka ɗauki abin binciken da zaka iya bincikowa yanzu irin kayan da ake amfani da su na zamani ya kamata malamai a ce suna da shi gaskiya intanet a sheikh malami a wannan zamanin la yastaghni anhu ba zai wadatu da barin shi ba gaskiya kan mutum ya ce wai shi a ƙauye yake wai ba wani magana ƙauye fa akan harkar ilimi a ƙauye ba ka bada fatawa a ƙauye ma kana bada fatawa idan yaro karami ya iya browsing ya iya chatting yana da email ya iya googling matsala ya binciko wani abu ana twitter ana to go ana whatsapp ana wane ne ana menene su me yasa malami bai zai samu waɗannan kayan binciken shi ma ya shige su ta hanyar binciko abubuwa na ilimi ba yanzu a wannan wayar tawa in ana neman fatawa ko ta me a wannan wayar tawa da na danna balbal balbal ina dannawa minti ɗaya yayi yawa za ta zubo mun su iya wanda na ga dama kwamfuta ɗin nan kwamfuta akwai libraries library guda ɗaya a cikin kwamfuta ɗaya wallahi tallahi littattafanta sun fi littafi dubu ɗari littafi dubu ɗari iya ganinka a plate guda ɗaya kilikin kawai zaka shiga kuma ka bude shi kamar gashi a gabanka takaddar ce kawai baka taba ta baka yi karatunka kuma nan da nan idan kana buƙatar bincike nan da nan zaka samu yanzu misalin da idan ina neman in san Allahu a cikin Qur'ani sau nawa ne in ada ne sai fa nayi tabi ina tilawa duk inda naga Allahu rubuta ko ko in bude Qur'ani duk inda gana Allahu in ja layi yanzu ko kawai budewa zan yi in dauki wannan Allahu in jefa ta a cikin Qur'ani ina dannawa kwamfuta za ta kawo min Allahu guda ɗari nawa aka kawo a cikin Ƙur'ani Allahumma nawa ne a cikin Ƙur'ani yanzu yanzu minti ɗaya yawa za ka sani duk abin da Allah ya magana a cikin Ƙur'ani kana so ka gano ko wata kalma a cikin Ƙur'ani take ko ba Ƙur'ani take ba nan ji yanzu nan ne za ka gano so kaga ashe akwai buƙatar mu kware akan hanyoyin binciken don mu taimaka wa mabiyanmu amma mutum ya zo ya zauna daga tsohon littafinsa da yake da shi shekara talatin shi yake amfani da shi shi kadai kuma an yi sharhi littattafan an yi ta bugawa ana ta shiru ko ba haka bane ana ta bincike malamai da suke da lokaci suna ta bincike suna sharhi littattafai ya kamata an sharhi din mu samu in ba mu samu hard cover din ba a hard copy din ba mu samu soft copy wanda za mu gan shi a intanet ko za mu gan shi a plate sai mu karanta mu yi bincike mu ba wa jama'ar mu tacaccen ilimi mu ba su ingantaccen ilimi wanda an ci gaba sosai so wannan yana muna da bukata musamman shabab samari matasa sai ku canje yanayin karatun naku bayan an yi wanda aka saba kuma a yawaita bincike a yawaita research karatu baya yiwa sai da research idan ana research shine za ku ana kawo abubuwa yanzu misali shekaru bakwai da suka wuce da muna amfani da wata waya nokia katuwa duk ta fasa wa mutane aljihu in kana sa ta kana amfani da ita nan da nan aljihunka sai kai ta kaiwa gurin tela katuwa kuma ana daɗin ana ganin birgewa ne rafkekiya haka amma yanzu ina da waya layi ɗaya ne yanzu an yi waya mai layi biyar ma ita ɗaya 5 sim card akwai mai layi uku akwai mai layi biyu kuma da wayar mai nauyi saboda batir yanzu an yi slim karamar waya har wata wacce na cewa ake da ita reza saboda tsabar siriritinta akwai 'yan ƙanana wanda za ka sa su aljihu su biya ma bukata ba tare da sun yi nauyi ba kwamfuta da katuwa ne da aka ce lokacin da aka fara yin kwamfuta katuwa ce kamar mota aka yi ta ta mota ma girma amma ana ta daɗa rage ta ana ta daɗa rage ta ana kenan ana samun ƙarin ilimi ko ana samun ƙaruwa ana ragewa ana ragewa ana ragewa har yanzu akwai kwamfutar da wannan littafin ya fi ta girma to bayan kwamfuta da ita ake gani yanzu an yi wani abu wai wai wai ipad ipad to shi ma dan birir da shi komai a duniya komai a ciki akwai komai tana zaune balbalbal kawai zaka danna kai tafin kai komai kai printing kai komai kai bincike to ita ma akwai akwai wacce wacce ta fita ci gaba kullun kenan ci gaba ake samu ba sani ko ana fahimta na ci gaba ci gaba ci gaba to shi ma ilimin addini yana bukata a rinka ciyar da shi gaba gaba gaba gaba kada mu daskare mu sandare ko mu rike wata tsohuwar fatawa tun shekara arba'in da ta wuce haka ake faɗa. ba a canja ba to wannan lokaci ya riga ya kure ya koyan uwana ban sani ko ana fahimta na kullum ana so a samu findings kirkiro abubuwa sababbi na ilimi a shiga a binciko a kawo dan al'umma su amfana Allah gane da mu
wannan shine karshen tambayoyin sai mai takarda kuma na gaba ta ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya tana da bukatan malam da sauran yan uwa musulmi da suke nan wurin da su taya ta da addu'a da ita da mahaifiyarta saboda mahaifiyarta tana cikin wani dogon jinya sannan ita kanta ma tana fama da ciwon ciki matsananci saboda haka take son malam da sauran yan uwa a sata addu'a cikin wannan watan da fatan dukan mu din ma
to wannan baiwa Allah ta rubuto takarda a ba ita kaɗai ba da dukanmu gabaki ɗaya duk wanda yake da wata bukata tasa da yake so Allah Ubangiji ya amsa masa muna fatan Allah ya biya mana waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah Ubangiji ya yafe musu wanda kuma muke hanya an kusa tafiya Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa wannan baiwa Allah da bata da lafiya muna fatan Allah ya bata lafiya dukan mu duk yake da wata larura a nan a tare da shi ubangiji Allah ya mana arziki ya yaye mana dukkan ciwukan da suke damu mu Allah ubangiji marasa aiki a cikin mu ka ba su aiki masu sana'ar ka sa musu albarka a cikin sana'ar yan kasuwan cikin mu Allah ka yaukaka kasuwancin su ka sa musu albarka a ciki ma'aikata gwamnatin mu ka yi albarka cikin albashin su dalibai masu neman karatu a jami'o'i Allah ubangiji albarkaci karatunsu ya datar da su duk wani wanda yake da bukata Allah ya taimake shi ni ma da nake muku addu'a Allah ya taimake ni ko ba gaba yawwa Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته